jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau goma ga watan rajab hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 438 wanda ya daidai da tara ga watan april miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2017 ci gaba da karatun littafin mu mai albarka littafin at-targhib wa at-tarhib na Imam al-Munziri Allah ya mishi rahama muna cikin kitabu tahara na littafin jiya mun faru bayani dangane da tsoratarwa daga shiga hammam ga maza ba tare da sun sa gyauto ba da kuma shigan shi gaba ɗaya ga mata ko mun yi hadisai guda hudu ko biyar mun yi hadisai guda biyar jiya ko mun tsaya ga hadisin abu ayyub al-ansari yau za mu tashi hadisin dan abbas duk dai ci gaba dai da bayanin cewa haram ne maza su shiga hammam wurin wanka na, na public ba na gida ba duk an yi bayani jiya ko wurin wanka na jama'a ko kuma wurin wanka na magani haramun ne maza su shiga hammam ba tare da gyauto ba su kuma mata gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta musu shiga hammam yace wa ibn abbas radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ihdaru baitan yuqalu lahul hammam lahu ne ba laha ba قالوا يا رسول الله إنه ينك الوسخ قال فاستتروا رواه البزار وقال رواه الناس عن طاووس مرسلا shi gaba dai da hadisanmu na haramcin shiga hammam sai da gyauto ga maza ya ce an karɓi wannan hadisin daga abdullahi ɗan abbas yarda allah tabbata gare su dan abbas ya ce manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce ihdaru baitan ku yi saunar wani gida yuqalu lahul hammam wanda ake kira hammam ihdaru hani ne ko umarni umarni ne ko hani ihdaru ya an ce ihdaru ku yi sauna kaga hani ne ko ku yi sauna ko ku yi tsoro ko ku yi kaffa kaffa don ana fassara ihdaru sai ya ce ihdaru baitan ku yi saunar wani gida yuqalu lahul hammam wanda ake kiransa hammam wurin wanka na public qalu sai sun kace ya rasulullah ya manzon Allah innahu shi hammam din da kace muna mai sauna daga shiga nai yunqil wasaka yana tsarkake dattifa yana tsarkake datti in mutum ya shiga yayi wanka sai ya fito sumul sumul shine yana tsarkake datti kala sai annabi ya ce fastatiru to in dole sai kun shiga to ku sanya sutura ku sanya kariya mecece kariyar da an kace a sanya gyauto man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulul hammama illa bimi'zarin ba shine suturar da an kace a sa ba to in ya zan dole sai kun shiga to fastatiru ku sanya kariya ma'ana ku sanya gyauto kaga wannan umarni ana yin sane gawa ga maza maza su annabi ya umarni su sanya gyauto mace don ta sa gyauto duka ta suturtar da jikinta amma kaga shi namiji inda an mahalli na wajibi ya suturtar bakin cibiya zuwa gwaiwa wanda shi ne gyauto ke rufewa don haka da namiji ya sa gyauto bakin cibiya zuwa gwaiwa ce mu ko kasuwa ya halatta yanzu kun fahimta amma ita mace kaga duk jikinta shari'a ta ce al'aura ne in bancin kewayen fuska da tafunan hannu tafunan hannu kawai banda tafunan kafa tafunan kafa al'aura ne don haka dole sai ta rufe don haka macin da ta yi sallah duga duganta na waje ita da wadda ta yi sallah zandar don ma'anar su guda kun fahimta duga dugai na mace duga dugan kafa al'aura ne don haka dole sai ta rishi yasa annabi ya ce ta saki kamu guda ko zira'i guda ga ƙasa kuma ta ƙara kamu guda ko zira'i guda yana jan ƙasa me hikimar ƙara zira'i guda saboda ko da ta yi ruku'i ko sujuda rigar ta ɗauko sama ƙafar ta ba za ta bayyana ba amma sai ga mata sun sa riguna daidai inda wandon maza ya kamata ya tsaya maza an ka ce sutura su ta tsaya tsakiyarsa tsakiyar tsakiyar kwabri ko zuwa idon sawu to rigunan mata su na tsaya tsakiyar kwabri kaga sai an kai baya su basa su kuma maza da an kace su tura su ta tsaya tsakiyar kwabri su sun ka saki har tattaɓa ƙasa sai haga namiji da falingo musamman irin walkin nan na kafirai da suke sawa walkin nan sai jeans ɗin ana tafiya yana yana yana shahar ƙasa wai shine mahaukaci kaga haram ne namiji ba su tura su ta wuce idanun sawu ita kuma mace haram ne ta sa sutura wanda bata rufe mata har kafafunta har ƙasa ba yana fatar kun fahimta to shi yasa kaga mace ko da ta sa gyauto ta yi gaban za sauran jikinta duk al'aura ne kun fahimta shi yasa ita gyauto ba ya suturtar da ita to shi ne sai da annabi ya ce ku yi sauna daga shiga hammam sai sun kace ya manzon Allah shi hammam ho yana tsarkake datti mutum shiga ya wanka yana ɗebe mai datti sai ya ce fastaturu to ku sa sutura ma'ana ku sa gyauto in za ku shiga in kun ka shiga ku sa gyauto kada a tuɓe yadda yan shi an ka al'adanta hammamat sai a tuɓe a yi wanka tsirara kowa na ganin al'aurar wani kun fahimta wanda yake haramun ne mai ƙarfi mutum ya saki al'aura sai wani ya gani haramun ne mai ƙarfi mutum ya kalli al'aurar wani sai dai matarka kawai ko boyarka su ɗaya halatta su ga al'aurarka ina fatar kun fahimta to shine yace rawahul bazzar imamul bazzar ya rawaito wannan hadisin wa qala yace rawahun nasu an dawusin mutane masu yawa sun ka rawaito wannan hadisin daga dawusu mursalan amma dukkan su sun rawaito wannan hadisin daga dawusu matsayin mursal menene hadisi mursal hadisi wanda ba ambaci sahabi ba ko daga tabi'i tabi'i sai ce manzon Allah ya ce kaza ko manzon Allah ya kaza shine mursal yawa sun karwaito wannan hadisin daga tabi'i ne ba sahabi bane ko kenan kamar daga dawusu shi dawusu ya ce manzon Allah ya faɗi waccan magana haka mutane da yawa sun karwaito sun karwaito hadisin to amma nan kuma wannan riwayar da bazzar ya kawo sai ya ce annabna abban sai ya kawo sahabi kun fahimta a takaice dai wannan hadisi abin da ya tabbata gare shi abin da mutane da yawa sun karoyato shine daga dawusu dawusu yace manzo Allah yace mursal shi yasa da ƙasa yace da ifin shazum da ifi ne me dalilin zaman sa da ifi saboda zama ne mursal kun fahimta sannan shi kuma bayan zama ne bayan irsali wanda yake illa ce sannan riwaya guda ta zo da shi da da ittisalus sanadi ta zo da shi ta zo da hadisin mausuli me zaman sa mausuli ina ya zama mausuli inda an ka kawo dan Abbas kaga dama illar shine irsali an cire sahabin daga tabi'i tabi'i ce manzon Allah ya ce kaza shine irsali ko to kun ga wannan riwaya an kawo dan Abbas an kawo sahabi to wannan riwaya duk jama'ar da na karɓo hadisin daga ɗawusu duk sun zo da shi ne mursal wannan riwaya kawai tilliyoro ta zo da sahabi shi yasa ta zan shaziya ta saba mu wayancan ina fatar kun fahimta don haka kaga wannan hadisi hadisi ne da ifun shazon abinda ya tabbata ga wannan hadisin shine zama ne mursal mursal kuma da ifi ne ina fatar kun fahimta alal hafiz hafizul munziri marubucin littafi a targhib wa tarhib Allah shi mishi rahama ya ce warwatuhu kulluhum muhtajjun bihim fi sahih marwayata wannan hadisin hadisin dawusu ba mu ci hadisin dan Abbas marwayata wannan hadisin na dawusu dukkan su muhtajjun bihim wayanda an kai hujja da su ne fi sahih cikin Bukhari kamar kenan shi imamul munziri da ya kawo hadisin yana son ya nuna maka ga isnadi duka duk rijal ɗin isnadin duk sikati ne kuma haka yake kun fahimta duka marwaitan waɗanda an karɓo wannan sun karwaito wannan hadisin duk waɗanda an kai hujja da su ne cikin sahih warwahul hakim to yanzu tun da duka an yi hujja da su cikin cikin bukhari kenan dukkan su amintattu ne ko to ya an kai kuma hadisi ya zan da ifi kaga kenan marwayatan da bakin farkon hadisin zuwa dawo su duk waɗanda a son ka karɓi hadisin lafiya Allah suke amma inda matsala ta ƙetarin da an ka samu daga dawo su zuwa ga manzon Allah ita ce illar ina fatar kun fahimta don haka zaman marwayata hadisin duk amintattu wannan ba shi ke sa hadisi ya zan sahihi ba ya ƙetare siraɗi guda saura sauran siraɗoɗi sai a bi wasu kaga yanzu kamar hadisin mu nan kaga hadisin mu dai da ifi ne nace muku ko to amma kuma ji shaidar da hafizul munzari yace yace warwatu kulluhum muhtajjin bihim fi sahihi kuma ban musanta ba wanda ya musanta haka yake marwayatan hadisin dukkan su an yi hujja da su cikin bukhari to amma kuma hadisi ya zan da efi don me kaga ashe ya nuna cewa amincin marwayata shi ɗaya bai isa ya sa hadisi ya zan sahihi ba bayan marwayatan sun zan amintattu duka abinda an ka nema tashin farko duk su zan amintattu ko to bayan sun zan amintattu yana yiwa akwai wata illa kamar yadda yake nan yanzu marwayatan gaba ɗayansu da farkonsu har zuwa ga ɗawusu duk amintattu ne to amma ga illa ina illa take ɗawusu kamata ya karɓo daga malaminsa sahabi to sai ɗawusu ya yi ƙetaral sai ya ce manzon Allah ya ce illa ce irsali illa ce ko ba illa ba ce illa ce da haka hadisi yana nan da ifi ina fatar kun fahimta ya ce warawahul hakim can wa ya ce ya ruwaito shi imamul bazzar ya ce rawahul bazzar ko to ba bazzar ɗaya ba imamul munzir ya ce wa rawahul hakim imam hakim ma ya ruwaito shi wa ƙala shi hakim ya ce sahihun ala sharɗi muslimin wannan hadisin ingantacce ne ya zo akan sharɗin muslim wa labduhu lafazinsa shi hakim riwayar lafazin riwayar hakim yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ittaqu baitan kaga ittaqu ma'anarsu guda tamaman da ihzaru kun fahimta wanda ya zo ga riwayar bazza yace ittaqu baitan ku kiyaye wani gida yuqalu lahu kaga nan lahu can da farko yace muku laha nace kuskure ne laha lahu ne ina fatar kun fa kun gyara laha din nan kun mai sai lahu to yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ittaqu baitan ku kiyaye wani gida yuqalu lahu wanda ake kiransa al-hammam ku kiyaye hammam wane hammam har na gidanka ka kiyaye shi ka bar shiga kana wanka a'a hammam public bathroom qalu sai sun kace ya rasulullah ya manzon Allah innahu to shi hammamun nan fa da kace mu kiyaya yuzhibu darna yana tafiyar da datti ba gidan wanka bane in mutum ya shiga ya sa sabulu da soso ya yi wanka ba sai ya fito fesfesos ba yana tafiyar da datti kaga shi kuma yuzhibu darana ma'anar su guda tamaman da innahu yunqil wasaka da yazo ga riwayar bazzar yunqil wasaka yana tafiyar da yana tsarkake datti da addaran da wasaf duk datti ne kun fahimta sai sun kace ya rasulullahi innahu shi hammam din da kace mu kiyaya mu yi anniya daga shigansa yi zai daren yana tafiyar da datti wayan fa'ul da kuma yana amfanar da marashi lafiya kaga hammamatu na magani kenan ko shi ya nuna akwai wasu hammamat waɗanda su ba wanka ordinary wanka kawai wankan tabarrudi wankan jansayi kawai ake ba a wanka na magani likitoci sun ka tanadi waɗannan hammamat sun shirya ruwa na magani in ka zo da rashin lafiya sai a baka ruwan nan na magani ka shiga kai wanka insha Allah za ka samu lafiya kun fahimta to shine ma'anar wayan fa'ul mari da kuma yana amfanin marashi lafiya qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa man dakhala to duk wanda zai shiga nai falyastatir ya sanya sutura mece ce sutura kaga gyauto man kana yuminu billahi wal yawmil akhir fala yadkhul al hammama illa bima izarin kun fahimta to duk wanda ya shige shi ya sanya sutura ya sanya gyauto kaga nan gawa ne annabi ke bada wannan umarnin maza yace wa rawahu dabrani kun ba hakim ɗaya ba dabrani ma ya ruwaito shi fil kabir cikin littafin samu ujmul kabir bin hawil hakim da kwatancin ruwayar imamu hakim wa qala shi dabrani yace fi awwali a farkonsa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sharrul buyuti alhammam mafi sharrin dakuna sune hammamat turfa'u fihi al-aswat wanda yake ana daga saututtuka cikin hammamat public place ne kowa na zuwa don haka sai ka iska masurutai yaya ta yi yawa kun fahimta yana daga cikin illolin hammamat turfa'u fihi al-aswat ana daga saututtuka cikin su wata kushe fihi al'aurat kuma ana kware al'aurori ciki sai ga mutum ga mutane bai jin kunya ya tuɗe kawai yayi wanka mutane na kallon na shi ko yana kallon su akwai rashin mutunci ko babu to waɗannan suna daga cikin illolin hammamat ana daga sauti sannan kuma ana kware al'aura to shi yasa kaga tunda ita mace duk jikinta al'aura ne gaba ɗaya an hana mata ta shiga shi namiji da al'aurarsa ta tsaya bakin cibiya zuwa gwiwa an kace to ya sa gyauto ya rufe al'aurarsa bakin cibiya zuwa gwiwa sai ya yi wanka ne kaga ashe kenan hadisan da mun ka karanto farkon izala cikin littafan Shehu Usman irin watiqatul ikhwan irin iya usunna da sauransu inda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulul hammama illa bima izarin da bakin jiya zuwa yau mun ji fashin bakin su ko wani irin hammama ta ake nufi kaga na kasuwa da waɗanda ake yi don wanka na magani ba hammama na gida ba su na gida ya halatta ka shiga zindir ka yi wanka zindir ba na faɗo na fi karanta muku dalili ko imamul bukhari ya ce haka nan madalla to Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi to sai fassarar kalma addaran da ya ce innahu ya zahibu darana me daran da fatih daliwar ra'i huwal wasaku shi ne wasaf da ya ce innahu yunik ilwasaka kaga dacci da ko to sai hadisi na gaba ya cewa an kassil ajnadi bil qustantiniya annahu haddatha anna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qala ya ayyuhan nasu inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaq'udanna ala ma'idatin yudaru alaiha al-khamr wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulul hammama illa bi izarin wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhul fala yudkhil halilatahu al-hammam rawahu ahmad hadisin mu na gaba an karbo shi daga wani wanda ake kira qassul ajnadi kasal ajnadi da shi da ya kasan lakabi ne ba suna ba ne bil qustantiniya an karɓo shi wani gari da ake kira qustantiniya sunan gari ne qustantiniya constantine constantine da turanci ko constant ko kace constantinople wace ƙasa qustantiniya take eh ba a kara maka labi tambaya ne wace ƙasa Constantinople take any idea tana cikin present Palestine Constantinople ba akwai yakin Constantinople ba wanda sahabbai sun kai cin Constantinople to an karɓi wannan hadisin daga Asul Ajnadi bil Constantinople a Constantinople annahu haddasa cewa shi qassul ajnadin ga ya bada labari anna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qala cewa sayyidina umar dan khattabi yarda Allah tabbata gare shi ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulna ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya kasance yana imani da Allah da ranar ƙarshe falla ya kaudanna kada ya zauna alama idatan akan teburi yudaru alaiha alkhamr wanda ake zagayo giya akan teburin me ma'ana ake zagayo giya wanda ake shan giya a kawo mawanga a kawo mawanga ba haka ake ba mashaya zai zauna su kewaye teburi teburin giya inda ake mawa sabis ma sabis na yi mawa sabis a kawo mawanga a kawo to duk teburin da ake shan giya kakka zo nan ka zauna ko da kai baka sha in ka zauna ai kamar ka yarda da abin da suke ka yarda da sabon Allah kun fahimta don haka zaman ka tare da masu sabon Allah alamar yarda ce ka yarda da abin da suke yi in abin ya bata mare ko ganin su baka son yi to shine ma'anar duk wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ranar lahira to kada ya zauna akan teburi ma'ida teburi na abinci dining table shine ma'ida asali sai an ka ara an ka ba malmalat dining table ana kiransa ma'ida kwanon da tuwon yake ciki ana kiransa ma'ida shi tuwon ana kiransa ma'ida da ana kiransa ma'ida ana kiransa ma'ida kun fahimta to yace duk wanda yayi imani da Allah da ranar ƙarshe fa la ya qaudanna alama idatan kada ya zauna akan teburin da yudaru alaihi alhamra ake zagayo giya ake shan giya akan teburin teburi na mashaya suna sha to to ni mi ruwana ni ba ni sha to inda ka san baka sha baka yadda da abin suke baka ka zauna tare da su kaga ashe daidai da zama tare da masu laifi masu aikata laifi laifi ne wala taqawdu ma'an hatta yaqudu fi hadithin ghairihi innakum idan mithluhum kun fahimta can yace wa idza ra'aita alladhina yaquduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yaqudu fi hadithin ghairi yace wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya zan yana imani da Allah da ranar karshe don haka ba wai sai giya ɗaya ba duk inda ka san duk mutanen da kan sun zanna suna sabon Allah bai halatta ka zanna tare da su zama tare da su yadda ne ga abin da suke yi don haka domin ka nuna baka yadda ba to ko da ya kamata ka zauna sai ka ce tunda kuna dara ni kan ban zama yanda aka dara sai kawai tunda kuna karta ni kan ban zama tare da yan karta kun fahimta tunda kuna shaye-shaye ni kan ban zama tare da yan shaye-shaye ko da ka zo kai iskan makuwa da kwalba sai ta benelin da tunda ba dan benelin nake ba ya zan zauna tare da ku ko an aza karta ka ce a to ni kan bani zamana sai ka ƙara ba gaba ka wuce wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya kasance yana imani da Allah da ranar lahira fala yadkhulul hammama annabi sallallahu alaihi wasallam ce kada ya shiga wurin wanka kada ya shiga hammam public bathroom wurin wanka na kasuwa ko wurin wanka na magani inda jama'a ke zuwa ba wurin wanka na gida ba kun fahimta inda yake keɓantaccen wuri fala yadkhulul hammama kada ya shiga hammam illa bi izarin sai da gyauto in namiji ne wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir haka duk wanda ya kasance yana imani da Allah da ranar lahira fala yadkhul halilata wala hammam kada ya sa matarsa cikin hammam halil bil ha'i halil mata kun fahimta duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira kada ya shigar da mata ta cikin hammam kada ya bari mata ta cikin hammam shine ma'ana kaga ashe kenan su mata Allah da laki hana musu zuwa amma maza in lura shiga hammam ta kama to in ka shiga kada ka yi tsirara yadda sauran jahilai ke yi ka bar gyauto ga jikinka kai abin da haka ka fito ina fatar kun fahimta to wai menene duk makasudin wannan hanin daga shiga hammam makasudin duka saboda haramcin nuna tsiraici ina fatar kun fahimta kada ka nuna tsiraicinka don kaga ashe tun da dama makasudin shine saboda gudun hammam wuri ne wanda ake bayyana tsaraiki to ashe ba hammam ɗaya ba haramun ne gare ka dai ba da lalura ba ka bayyana da tsaraicinka rashin lafiya ya kan maga al'aura ka tafi asibiti ka ga nan dole ka buɗe ka gwada mashi likitan amma shi ko likita ina gana ai ba public place bane ko yana da ɗaki consulting room ɗakin da yake ganawa da marasa lafiya nan zai asawa a ruhi daga kai sai shi sai ha gwada mai ‘ya'yan golonka sun yi kumburi. Sun abu bai zama magwaiwa ba, ko ƙazuwa ta kama ga al'aura, ko dai abin da ya kama da haka nan. Na fatar kun fahimta, to in ba irin haka nan ba baya halatta ka bari wani ga al'aurarka. Sannan kuma kai baya halatta ka kalli al'aurar wani. Yadda baya halatta ka suke al'aurarka wani ya gani in ba matarka ko koyan garka ba, haka baya halatta kuma wani ko ya saki baya halatta hakallata kun fahimta don hakan ga waɗanda Allah ya jarabta da gulabe garin su kun san masu gulabe is very common wanda duk ya zo tubewa ɗaya kai mutane na kallo mai jin kunya shi ka sa hannu ne ya dahe gaba gare shi sai ya faɗa ruwa to mi ka dahe to da ka dahe gaba shi baya fa in akwai mutanen su komanda menene al'auran namiji da bakin cibiya zuwa gwiwa don haka da bakin cibiya zuwa gwiwa bai halitta ka bari kowa ya gani in ba matarka ba to ina yan kwallo kaga cinya tana daga cikin al'aura ko cinya to yan kwallo in za ku shure shure in kun ki barin shi an ce ku ba kwallo ba ta da kyau to in ba ku bari ba to a tabbatar da dai an suturtar da al'aura kada ka sa gajeren wando ga cinya ka ga hili in ka bar cinya ka ba al'aura ka kaga haram ya zambe ga haramun din shure shuren da kai shari'a ba ta yadda ma ba sannan ga haramun din bar al'aurar ka gafi in sallan mangariba ta kubce ma ana kullu han mangariba kaga haram uku kenan in wurin shuri shurin nan kawa wani keta ka gusde shi haram hudu in ka ɓaci wani kace shegewa ne haram biyat duk tattare ga kwallo na fatar kun fahimta haramun na shidda shine tozartar da lokaci ba bisa haƙƙi na shari'a ba kaga akalla haram shidda an ga kwallo kun ba su ɗaya ba ne to Allah ya shiryar da mu to singilatun nan da ka saye da guntun wando ta shurin kwallo kaga ai kuɗin Allah ne ko don me da ka kashe kuɗin Allah ba yanda Allah ya halatta ba kaga haram na bakwai kenan to Allah ya shiryar da mu kaga maimakon kwallo irin yanzu aka kwallo ko kaga maimakon kwallo zuwa sauraren karatu a targhib wa tarhib ya zuwa kallon kwallo ya zuwa kwallo yanzu suna can daba daba sun tari hilin kwallo da su kattan banza masu yi da kattan banza masu kallon su to Allah shiryar da mu yace wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda yanzan yana imani da Allah da ranar karshe fala yadkhulul hammama illa bi izarin kada ya shiga makewayi sai da gyauto wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya zan yana imani da Allah da ranar ƙarshe falla yudkhil halilata wal hammam kada ya sanya matarsa hammam ma'ana kada ya sanya ta kada ya bari ta tafi hammam ina fatar kun fahimta rawahu ahmad imam ahmad ya rawaito wannan hadisin cikin wannan littafi nashi al musnad wa qassul ajnad shi wanda ya karbo hadisin tabi'in qassul ajnad da yace ya Umar ya bashi labari ba shi ya karbo daga Umar ba Imam al-Munzir yace la arifu gaskiya ban san shi ba qassul ajnad ya zan me kenan ya zan ya zan ya zan majhul kun fahimta to to amma kuma in kun kadiba sai yace sayyul lagairi wannan hadisi sahihi ne ya za a yi hadisi ya zan sahihi bayan ga majahuli cikin isnadin don ya nuna maka akwai illa ya yi la'akari da majahuli shi zai ce da gairihi kaga ashe ba shi hadisan ainihin kansa ya zan sahihi ba ashe duk da yake akwai qasul ajnad majahulun kuma tabbas haka yake majahuli ne kun fahimta ga malaman hadisi shi qasul ajnadi to amma kuma hadisin yana da wasu hadisai da ke mai da ingantattu mun karanto su ko ba mu karanto ba mun karanto to akan waɗannan hadisai ingantattu sai an kace mu wannan hadisin na qasul ajna duk da yake ga ga majhuli cikin isnadin sai an kace masa yul lagairi cewa lagairihi ishara ce yake ma cewa ba ainihin hadisin madadin kan sai inganta ba ya inganta ne albarkar wasu kun fahimta yace warawa akhirahu aidan kuma ya sake ruwaito ƙarshen hadisin ina ƙarshen hadisin yake man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulul hammama illa bi izarin wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhul fala yadkhul halilata wal hammam shine ƙarshen hadisin ko ya sake ruwaito ƙaisan ƙarshen hadisin an abi hurairah shi wane ne eh wane ne shi Ahmad madalla warwaito na ɗazu Ahmad ya ce warawa akarahu aidan ya sake ruwaito ƙarshen hadisin kuma kenan Ahmad an abi huraira daga abu huraira ko wafihi sai dai shi ko hadisin abu huraira cikin isnadinsa akwai wani dattijo na abu khaira wani dattijo ake kira abu khaira la'arifu wa aidan kamar yadda ban san qasul ajnad ba hakan ga shi ma abul khaira shi ma abu khaira shi ma ban san da shi ba ban san shi ba kun fahimta kaga shi ma abu khaira ya zama majhuli gawa ga imamul munziri imamul munziri ne ka wannan takharijan kaga abu khaira to sai dan nan ka imamul munziri Allah ya gafarta mishi abu khaira ba majhuli bane abu khaira mutumin masar ne a waɗanda na kawo tarihin misriyuna sun san abu khaira kuma abu khaira siƙa ne amintaccen mutum ne ina fatar kun fahimta to shi yasa na biyu yanzu hasanun hasanun sahihun kaga ba hasanun lagairi ba shi a madadin kansa ya inganta don dama mecece illar da yayi ishara gare ta majahuli abu khaira to abu khaira ga, ga imamul munziri yake majahuli amma ga sauran malaman hadisi musamman waɗanda san mutanen misira abu khaira ba misiri ne an kawo tarihi ne cikin malaman masar kuma siƙa ne kaga ya ƙetare kenan ko don haka hadisin hasanun ne sahiba ina fatar kun fahimta to kaga tunda hadisin Abu Huraira daidai yake tamaman shi yasa bai ma kawo lafazin ba don ya da nuna maka tamaman daidai yake da hadisin Abul hadisin Qasul Ajnadi kun fahimta to ina tsammanin hadisin Abu Huraira shine yawa hadisin Qasul Ajnadi shi da sai yazan sahihul lagairi kun fahimta yanzu to Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi to sai wata kalma da ta zo da ya ce wa man kana yuminu billahi wal karshen hadisin wa man kana yuminu billahi wal yawmil akhir fala yadkhul halilatahu menene halila kaga ha'un ce ba kha'un ba ba halil ba ba da dai a halil me halil bi fatahil ha'il muhmala dawa ha'un wadda ba ta digo fataha halil halila yace hiya zauja ita ce mata na kawo muku mahallin shayar cikin qur'ani jiya cikin suratul nisa jerin gwanon matan da anka haramta mana ma'aura Allah ya ce wa halailu halail jam'i na halila wa halail wa halail abna'ikum alladhina min aslabikum da kuma matan ƴaƴanku na tsatson ku duk matan da ɗanka na tsatso ya aura ta zan haram gare ka ila yawmil qiyamah koda ya sake ta koda ya mutu zaka ya aurenta in dai ɗanka ya aure ta amma in don ɗanwa ko ɗan ƙane ba gudun ɓaci da arashi sai ka aure a gakka kun fahimta sai hadisi na gaba ya ce wa an ummid darda radiyallahu anha qalat an karɓi wannan hadisin daga ummud darda wace ce ummud darda sahaban ya mata abu darda'i abu darda'i babban sahabi ko to in kuna sauraren kuɗubar da mujaddadi dan hodo ya rubuta ta game da wallahi biramaci yayo kocin daga hadisin abu dardai in kuna tuna hudubar da ake yi cikin gari hmm? to ita mata abu dardai ita ce ummu dardai abu dardai ya karɓi hadisi daga manzon Allah sai ya faɗa mu wannan matar tashi cewa an tambayi manzon Allah ya rasulullahi mace ta aure maza zai yawa ta aure mallam don Allah ka tashi ka shiga cikin masallaci ka tare hanya ha mace ta aure mallam Muhammadu ta fita ta aure mallam Abubakar ta fita ta aure mallam Umar to in an ka zo lahira ya zan duk mazan nan yan aljanna ne ita ma yan aljanna ce cikin su wace ce za ta zama mata tai tunda an ce ba ku an ka tambaya ba hadisi ne ne hakawa tunda an ce matanmu na duniya in ya zan mu 'yan aljanna ne su ma sun bi Allah 'yan aljanna ne to za a wanke ma matarka sai a sanya ta cikin matan hurul ain ko matan duniya sai a wanke su a sanya su ba za a ba dan aljanna matan hurul ain masu yawa ba dubbai to ita matar ka wagga tukare ta duniya in 'yan aljanna ce to sai a sanya ta cikin waɗancan kun fahimta to sai an ka tambaye annabi sai annabi ya ce za ta zama mata ga mijinta na ƙarshe ta aure abubakar kila yan mutu ko ya sake ta ta aure umar yan mutu ko ya sake ta ta aure usman usman shi yan mijinta na ƙarshe to shi ita za ta zama mata ta inda ita da shi doyan aljanna za ta zama mata usman ba a hada ta da abubakar ko umar kun fahimta to shine da Abu Darda'i ya ji wannan hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗa matarsa Ummu Darda'i wata wannan boyar Allah to sai Abu Darda'i ya rige ta mutuwa sai sahabbai sun kai mata gwa kowa bi dace da cewa wallahi ni ban da bukatar canji da Abu Darda'i an ka ce ba mu gane ba me kike ne da baki son canji tace domin Abu Darda'i ya faɗa mini yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mace za ta zama ta ce ga mijinta na ƙarshe duniya to ni ba ni son a canza min da abin da da yadda mun ka zanna na lahira sun naka ya zama jina don haka ban aure ta iya zamanta an kai an kai ta ce wallahi ba ta aure kaga nan za mu gano ashe hana ma matan manzon Allah auren da an kai bayan mutuwarsa ashe gatanci an kai musu ba kuntata musu ne an kai ba bayan mutuwar manzon Allah da sun aure wani kaga da yanzu sun shikenan sun tahi da matan manzon Allah sai su zama ta wannan da sun ka aura daga baya darajar ta rige ko ta yi gaba amma domin a yi musu gata an ka ce ku tsaya ku uwaye kuke yanzu ka ku aure ɗayan ku kaga gobe duk za a haɗa su da mai gida don haka ɗan shi'a ya yi ƙiyayya har ya gaji aisha har cikin gidan aljanna matar manzon Allah don haka duniya da lahira aisha ta haiwa ɗan shi'a ba yana ne wa inna yan shi'a ba yan shi'an tun na asali ta haiwa khomeini ta haiwa ɗaba-ɗaba'i kai ko kakansu na asali abdullahi bin sabau aisha ta haiwa ta wannan falala ce daga Allah zalika fadlullahi yutihi man yasha kuma wannan bakin ciki ba inda dan shi'a zai na ya ɗebe shi in ko yana da mai ɗebe mai shi bismillah kaji ita uwar ka faɗa mana matar wace kaddara ma uwar dan shi'a kaddara ma ƴan aljanna ce ƴan an ka zo aljanna da za a haɗa ta matar wace cikin aljanna kaddara da ita da mai da yan aljanna ce matar wace ce ita aisha matar manzon Allah ce ita uwarka faɗa mana kai dan shiya matar wace ce matar banza da yohi ko Allah shiryar da mu ai ba wani abu yasa suke suka sahaba manzo Allah ba illa hasada hasada ce Allah tsare mu daga hasada to shi ne to ita wannan umar darda ita ce marwaice wannan hadisin namu ko ya ce wa an umar darda radiyallahu an haƙalat an karɓi wannan hadisin daga umar darda yarda allah tabbata gare ta ta ce kharashtu min alhammam na fito daga hammam umar darda sahabanya ashe akwai hammam tun zamanin su tace na fito daga hammam wani hammam ɗakin wanka na gidanta ko ko ɗakin wanka na waje ɗakin wanka na waje falakiya nin nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya haɗu da ni faƙala ya ce min aina ya ummar darda da ina kike yake ummar darda faƙala ta ce min alhammam daga hammam nake ya manzon Allah wanka ne yau hammam faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda rayuwata take ga hannunsa wane ne rayuwar manzon Allah take ga hannunsa annabi Allah ashe ya nuna Allah yana da hannu yana da hannu ko baya da wani irin hannu irin hannun Allah in ka tambaye ni yaya hannun Allah yake sai in tambaye ka faɗa mai yadda Allah yake in ka faɗa mai yadda Allah yake diko zai faɗa mai da hannunsa yake in ka ce baka sai yadda yake ni ma ban sai yadda hannunsa yake ba ya ce yana da hannu na yadda kuma ba wani karkatacce ba ko na kwarai duk mutanen duniya da na kwarai da miyagu ba su da basirar da suka iya jayyade da bisa da Allah na da hannu kun fahimta Allah yana da hannu yana da kafa kuma hadisin da Imam Muslim ya fitar ce hannuwan biyu ne kuma duka dama ne da hannun dama da hannun dama mu bayi mu adda dama da hagu to shi na Allah duka biyu ne kuma hannun dama sannan hadisan mu da mun kayo kwanaki ga fassarar wa ma qadarullah haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati cikin suratul zumar kun tuno na karanto muku hadisin dan Umar da hadisin dan Abba da hadisin Abu da hadisin wane ne kuma hannayen nan na Allah kuma suna da yatsu suna da yatsu ko ba su da hadisai ingantattu muttafaqun alaihim manzon Allah ya ce ranar kiyama Allah zai naɗi sammai bakwai ya ada bisa ga yatsan guda ya naɗi ƙasai bakwai ya ada bisa ga yatsan guda itacin duniya duka ya ada ga yatsan guda ruwa da laka ya ada ga yatsan guda sauran halittunsa ya ada ga yatsa guda ya jika mu jujjuya sai ya ce anal maliku aina mulukul ardi ashe Allah na da hannu kuma hannun yana da yatsu kuma yatsun in kana so biyan ne wannan aqida aqida ce ta musulunci to Allah ya shiryar da mu haka Allah yana da kafa hadisi ya tabbata ranar kiyama in an ka ɗebe kafirai da mashirakai an ka game mutanen banza an ka zuba cikin wuta sai Allah ya ce mata halimta la'ati wata ƙulu halmin mazid ke wuta ke cika ce akwai ƙari ya Allah Allah ya koma yayowa a zuba mata ba za a gushe ba ana ce mata halimta la'ati ita ko tana neman ƙari tana cewa halmin mazidin hadisi ya ce sai Allah ya ɗauki kafarsa ya aza bisa gare ta sai ta gama ƙadin ƙadin ƙadin ƙadin hadisi ne sahihi ba almara ba ce ina fatar kun bai iya kaka ce hadisi yan wahabiya ne ko hadisi yan salafiya ka san inda da sun karsa da za su yi ce wannan wahabiyanci ne to mu ne wahabiyawan ai Allah ya shirya da mu haka Allah yana da fuska yana da fuska ko bai da yana da fuska da sauran duk abubuwan da ya tabbatar da yana da su cikin Qur'ani mu ba mu musun ko guda da waɗanda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu sun ka tabbatar ba mu musun ko guda mu ita aqidan mu ba mu musun su ba mu yi musu tawili haka nan wanda Allah ya faɗe su mun basu haka nan to Allah ya shirye da mu to shine ummu darda ita ce kharajtu min al-hammam na fito daga hammam falaqiyan nan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya hadu da ni fa qala yace min aina ya ummu darda da ina kike yake ummu darda fa qala tace min al-hammam daga hammam nake ya rasulullah fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi bi yadi ina rantsa da wanda rayuwata take ga hannunsa Allah kenan ma min imra'atin babu wata mace tanzu biha da take cire tufafinta fi gairi baiti ba cikin gidan ahadin min ummahataha ɗaya da cikin iyayenta ba ko gidan uwarta ko gidan ubanta kun fahimta babu wata mace da ke cire tuwayensa in ta zo hamman ba cire tuwayen za ta yi wanka ba to annabi ya ce ina rantsuwa da wanda rayuwa take ga hannunsa Allah kenan ba wata mace da ke cire tufafinta ba gidan ɗaya daga cikin iyayenta ba illa wahiya hat illa wahiya hatikatun face ita ta zan mai keta kulla sitirin duk wata sutura bayan hawa da tsakaninta wa bainar rahmani azza wa jalla da Allah mai rahama duk macin da tattafe wani riba sai hamman ba duk macin da tattafe wani wuri ta cire tufafinta ba gidan iyayenta ba za mu ji wani hadisi ba ɗakin mijinta ba wani hadisi ya ce ba ɗakinta ba to face ta keta duk wata alfa duk wata sutura da tsakaninta da ubangiji rawahu ahmad imamu ahmad ya rawaito wannan hadisin wa dabrani da dabrani fil kabir cikin littafin samu ujmul kabir bi asanida shi dabrani ya rawaito wannan hadisin da isnadodi rijaluha rijal din isnadodin rijalus sayyidun rijal din buhari ne kaga wannan hadisi hadisi ne sahihi kan tagarya hadisi ne ingantacce me yake nunawa haramcin shiga hammam ga mata annabi ya yi mata uzuri ya ce sai dai marashiya lafiya ko wadda haila da ɗauke ma ko jinin biki wadda jini na ɗauke ma babu wanda ya zo da istisna in tun jiya na haɗa muku hadisi abdullahi bin amr na haɗa muku bai inganta ba ko amma ku kalli waɗannan ingantattu ne to yana yiwa mu aji ingantattu mai fatawa da la'ifai bai yiwa kun fahimta to waɗanda na inganta daga manzon Allah irin wannan na Abu Darda'i na Ummu Darda'i duk sun nuna cewa haramun ne alal idlaqi shiga hammam ga, mata ina fatar kun fahimta to sai yace duk matar da ta cire suturar ta ba gidan ɗaya da cikin iyayenta ba su wane ne iyayenta ko uwarta ko ubanta duk da yake an yi amfani da ummahati amma akwai sanda aka amfani da aba'i kuma kuma duk iyayen aka ne uwa da uba to irin haka nan ne nan ba gidan ubanta ta zo ba ashe kenan wannan hadisi na nuna mace in ta zo gidan ubanta tunda da ubanta da mutanen gidan duk ƴan uwanta ne duk muharramanta ne babu lahita cire hijabinta kun fahimta haka in ta zo gidan uwarta kaga babu lahita cire hijabinta amma don ta zo gidan wata wata kawarta ko wata abukiyarta to baya halatta cire hijabinta don me yana yiwa mijin matar ya shigo ko kuwa shi ita matar tana da ɗa baligi ai ba muharraminta ba ne ya shigo tun da gidansu ne yana iya shigowa kaga sai ya zo ya ga ya ga jikinta inda bai shafi ba kun fahimta don haka bai halatta mace ta cire hijabinta sai ke bantattun wuraren da shari'a ta yadda mata cire kullum mace abinda an kaso gare ta rufe jikinta ba an kaso ba abinda wajibi gare ta rufe jikinta sai dai gawa sai dai ga mijinta ko muharramanta muharramanta su ne waɗanda aure ko daga ita sai su duniya babu aure su ne muharramai kamar mahaifinta wan mahaifinta ƙanin mahaifinta kawunta wan uwarta ko ƙanin uwarta kawun nayanta waɗannan duk akwai aure tsakaninsu kamar ƴan uwanta wanta ko ƙaninta da masu kama da su kaga waɗannan duk muharramanta ne to waɗannan don ta cire hijabin ta gaba gare su duk bata yi laifi ba amma in ba su ba duk inda mace ta cire mayafinta to wannan ta aikata haram to ina wadda ita ko mayafin ba ta sawa fa saboda wayewa wayewa irin ta zamani ka ga mace har mata aure ta haito da kasan kato indigirin ta babu mayafi kirjinta ga fili duwawunta ga fili wayanta ga fili kila ma ta sawo sarka da yan kunne kaga wannan da ka gani kai mata rijista yan wata kenan ba ni nace ba shehu usman ya ce ko karanta wasiqatul ikhwan littafi ne karami na mujaddadi dan hodiyo cewa yace duk macin da ke barin jikinta bata rufe ba sai Allah ya kona jikin nan da wuta ku diba in ba ku gani ba ku zo ku tuke ni in gwade wurin cikin wasiqatul ikhwan kun fahimta to Allah ya shirye da mu shi ko shewa cikin Qur'ani ya debo Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna dhalika adana an yu'rabna fala yudayna saura ita ce ayat da ta ce suturtar jikinsu to ina yake to yace rawahu ahmad wa dabrani imam ahmad da dabrani da rawaito fil kabir bi asani da rijal rijal sahih ko wannan hadisi hadisi ne ingantacce na ummu darda Allah shi ƙara yin rahama ga ummu darda sannan ya ƙara tsira da aminci ga annabi wa ana abil malik al-hudali don haka duk matan da ta aminta da mijinta ta yadda su zanna aljanna to in ya mutu kar ta yi aure da ya zamanta in ki yi aure to ke kubce mai yanzu mijinki na ƙarshe inda dan aljanna na shi za a haɗa ki da shi ina fatar kun fahimta amma ba akwai bakin ciki ga yan aljanna yana ganin ta ya bakin ciki min ba ruwa ne da ita ga matan hurul aina an bashi waka tunuwa da fitinatu wai wani mutum an da fitinannar mata ko da ya zo gida da daddare sai iskan matakwanta ya ɗauka ta yi kwana sai ya ce alfitinatu na'imatun sai ta ce la'anan lafi man aik azaha ya ɗauka ta yi bacci a shi ba ta yi bacci bilahewa na ta sai ya ce alfitinatu na'imatun da Allah ya shirin da mu duk halin nan da ake cikin rashin kuɗi har yau ba su bar tambaya kuɗin cewa ne sun ƙare ba ko sun bari Allah ka sa waɗannan tambayoyin su zan a yafe mana tambayoyin gobe kiyama akan waɗannan da an kai mana ko yanzu ai mun tambayi ko to sai hadisin mu na gaba yace wa an abil malih al-hudali radiyallahu anhu anna nisa'an min ahli min ahli himsa أو من أهل الشام دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقالت أنتن اللاتي يدخلن نساؤكم الحمامات duk wanda ba a rubuta mai haka nan bai gyara an tunna lati yadkhulna ba tudkhilna ba ya unta da fataha an tunna lati yadkhulna kha'un ba kasara gare ta ba don ma gare ta an tunna lati ya da kulna nisa'u nisa'u alhamzan nan ta nisa'u don magare ta ba nisa'a ba ko an tunna lati ya da kulna nisa'u kunna alhammamati wannan ita ce riwayar imam tirmizi wadda ya rubuta muku ta abu dawud ce ita adda wannan kuskure kun fahimta to yace an tunna tace musu an tun faqalat an tunna allati yadkhulna nisa'ukunna alhammamat sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu ma min imra'atin tad'u thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha illa hatakat sitra bainaha wa bain rabbiha rawahu at-tirmidhi wal lafdh lahu wa qala hadithun hasan wa abu dawud wa ibn majah wal hakim wa qala sahihun ala shartihima hadisin mu na gaba nuna haramcin dai mata su shiga public bathroom an abil malik an karbo daga wani tabi'i da ake kira abul malik al-huzali tabi'i ne radiyallahu anhu kaga in yace radiyallahu anhu take ne da ake wa sahabbai amma abul mali ba sahabi bane tabi'i ne anna nisa'an cewa wasu mata min ahli himsa daga mutanen garin himsa ina ne himsa himsa birni ne daga cikin manyan biranen sham ba mun yi himsa ba tun ga farkon karatunmu kitabu bad'il wahayi na na Bukhari. Kun tuno lokacin da wanga mi suna ne? Eh? Sarkin, sarkin, sarkin Rom, Herakala. Herakala ya yi mafalki ya tashi ɓaci da rai, sai ya rudu dama Herakala boka ne yana ɗan bugun ƙasa ko yana amfani da taurari. sai ya rubuta mu wani boka ɗan uwa ne da wancan boka ya turo mai amsa wani gari an ka iskan mai harakalar takardat himsa wani gari ne daga cikin garuruwan sham kun fahimta birni da cikin biranen sham an ci garin kiristoci ne asalinsu an ci garin ƙarƙashin jagorancin abubuwan tumnul jarra bayan hijira tana shekara sha shidda kaga shekara shidda annabi ya rubuta kadda zuwa ga sarakunan kafirai sarakunan rom da ina da ina yana kiransu ga addini ko kaga shekara goma ci bayan annabi ya kira su ga addini sun kiya an ka zo an ka ci garin karkashin jagorancin abu ubaida to shine abu abul male ya ce wasu mata da cikin mutanen himsa aw min ahli sham kaga himsa a cikin kasar sham take koko da cikin mutanen sham da halna ala aisha sun shigo inda nana aisha radiyallahu anha yadda Allah tabbata gare ta faqala sai aisha tace antunna lati ku ne waɗanda yadkhulna nisa'u kunna alhammamat matan ku ke shiga public bathroom hammamat ku ne waɗanda matan ku ke shiga hammamat jam'i na hammam sun kace eh lalle muna da hammamat kuma duk muna shiga mu yi wanka sai ta ce sami ito rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya kulta ce naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa ma min imra'atin ba wata mata ta da'u thiyabaha da take aji tufafinta fi gairi baita zawjaha ba gidan mijinta ba kaji wuri na biyu da ya halatta mace ta aji tuwahinta ko wuri na farko ina ne hadisin umar darda gidan uwayenta gidan ubanta ko gidan uwarta ya halatta aji suturarta hijabi sannan gidan mijinta ya halatta nan kam ko kakata zai daga ita sai mijin su sa gajeren wando su yi kwallo cikin gida ko ta sa irin sket din nan very transparent mai shara-shara in dai daga ita sai miji cikin gida babu kannan miji ba gidan gado ba ne irin gidan locus ne daga ita sai mijinta ko kaka ya halatta zama tun da mijinta ba jikinta ba al'aura ba ne ga mijinta ko to tacce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min imra'atin ba wata mata ta da'u ya ba da take aji tufafinta wadan mi irin tufafi mayafi hijabinta fi gaira baita zauja ba gidan mijinta ba illa hata kace sitira face ta keta sutura baina hawa baina rabbiya wadda a tsakaninta da ubangijinta ashe kenan kowace mace akwai suturar da a tsakaninta da ubangiji wace sutura ce a tsakaninta da ubangiji umarnin da ya yi mata cewa ta sutar da la'aurarta wannan shine mutuncin ta rufe jikinta kuma shine jin kunya da umarnin da ya mata ta zama mai kunya ina fatar kun fahimta to duk macin da ta aji tufafinta ba gidan uwayenta ko gidan mijinta ba ko ɗakinta to wannan ta keta wannan suturar suturar nan ta Allah ya umarce ta ta keta ka kaga bata da mutunci bata da kima bata da daraja wurin Allah kenan kun fahimta shine ma'anar illa hata kace sutura face ta keta sutura baina ha wanda a tsakaninta wa baina rabbiya da ubangijinta rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya ruwaito wannan hadisin wal lafzu lahu lafazin nashi ne shi tirmidhi wa qala yace hadithun hasanun wannan hadisi hadisi ne mai kyau wa abu dawud haka abu dawud shi ma ya rawaito shi wa ibn majah da ibn majah wal hakim da hakim wa qala hakim yace sahihun ala shartai ma wannan hadisi ingantacce ne yazo akan shartin bukhari da muslim haka yake ko wannan hadisi hadisi ne sahihi kan ta gariya kun ji wannan ko ashe baya halatta mace ta ɗebe suturarta illa gidan uwayenta ɗakin mijinta da ɗakin mijinta kun fahimta duk inda ba nan bai halatta ta cire mayafinta ashe tunda haka ne ashe bai halatta ta shiga hammamat warawa ahmad wa abu ya ala wa dabrani wal hakim aidan min dariqi daraji abi samhi an sa'il anna nisa'an dakhalna ala ummi salama radiyallahu anha kuma imamu ahmad ya ruwaito da shi da abu ya ala da dabrani da hakim duk sun ruwaito min ɗariƙi darraji ta hanyar darraj abis sami wanda ake wa alkunya da abus sami an sa'ib shi kuma abus sami ya karɓo daga as-sa'ib sa'ib ibn yazid kenan anna nisa'an cewa wasu mata da khalna ala ummi salma sun shigo inda ummu salma radiyallahu anha matar annabi sallallahu alaihi wasallama fasalat kunna sai ummu salma ta tambaye su man antunna ku suwa ne ne ku matan wani gari ne ma'ana kulna sai sun kace min ahli himsa kaga kissa guda ce da waccan kenan mu mutanen himsa ne himsa ta kasar sham qala sai ta ce min ashabil hammamati kuna cikin masu hammamati ko kulna sai matan sun kace wa bi haba akwai lafi ga hammamati halan qala sai ummu salma ta ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kulta ce naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa ayyu mamra'atin ko wace mace naza'at thiyabaha da ta cire tufafinta waɗanne irin tufafi hijabi duk macin da ta cire tufafinta fi gairi baitaha ba ɗakin ta ba kaga da ɗakin ta da gidan mijinta ai duk ma'ana wahidin ko to sannan gidan uwayenta waɗannan su ne wuraren da ya halatta mace cire doya amma don ta kai makawarta ziyara bai halatta ta cire don yana yiwa mijin ƙawai ya shigo ko ɗan ƙawai ya shigo wanda duk ba muharramanta bane kun fahimta to yace duk macen da ta cire tufafin ta fi gairi baita ba ɗakin ta ba kharaq Allahu anha Allah zai yaga mata sutura huka sutura ta wanda ya sa mata suturar da Allah ya sa mata sai Allah ya kece ta shi ne ma'anar haraka sai Allah ya kece sutura ce wadda ya samu ta anha daga gare su sai ya kece sutura ce daga gare ta kaga suturan nan ta mutunci da kamala da kunya da imani da Allah ya samu mace to duk macin da tace wani wuri ta cire hijabin ta sai Allah ya cire to ina ga wadda ita juddadu ba ta masa hijabin tun farko ba ta da sutura kenan ko yace sahihul lagairi wannan hadisin sahihi ne lagairi kaga yana da matsala kenan ko amma kuma saboda waɗancan da aka kama da shi sai sun ka an ka sahahai saboda su wa ana abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu mu ci gaba ko a babu lokaci wa ana abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abu sa'id al-khudri ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce man kana yuminu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya zan yana imani da Allah da ranar karshe jama'a duk abin da an karata ya ga imani da Allah da ranar karshe wannan abu karami ne in dai kai imani da Allah da ranar karshe kak kai abu kaza ashe yana nuna abin nan haram ne in kai imani da Allah da to kai abu kaza yana nuna abin nan wajibi ne ba mustahabbi ba to yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah da ranar karshe fala yadkhulul hammam kada ya shiga hammam illa bi mi'zarin sai da mi'zar mi'zar shine izar sai da gyauto amma kada ya jahille kai ke yi su tai su tude ana kallon al'aurar su sai wanka wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya zan yana imani da Allah da ranar lahira fala yudkhil halilata wal hammam kada ya sa matarsa cikin hammam ma'ana kada ya mata izini ta yi hamma wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda yanzu yana imani da Allah da ranar lahira falyas'a shi gaugawa ila juma'a zuwa ga halarta sallar juma'a shi gaugawa wa idza idza nudi ya ayyuhal ladina amanu idza nudi lis salati min yawmil juma'ati fas'au ila dhikrillah to shine yace falyas'a shi gaggawa ila juma'a zuwa ga halarta sallar juma'a waman istagana ana duk wanda ya wadatu daga sallar juma'a bilahawin da wata wasa wadda ke shagaltar da shi au tijaratin ko wani kasuwanci sun ka ya wadatu ai lokacin na yake hada-hada ta kasuwanci don haka ya ki zuwa juma'a to istaganallahu anhu shi ko Allah zai wadatu da gare shi yadda ya fita batun sallajin haka Allah zai fita batunsa wallahu ganiyun hamidun dama ko Allah wadatacce ne ga bayi kuma godadde ne rawahu dabrani fil awsat imamu dabrani ya rawaito cikin littafin sun waje mal awsat wallabdu law lafazin nashi ne wal bazzar da imamul bazzar duna zikirin juma'a ba tare da ya ambaci juma'a ba shi ko wa fihi sai dai cikin isnadin wannan hadisin Ali ibn Yazid al-Alhani akwai wani dattijo na Ali ibn Yazid al-Alhani shi wannan Ali ibn Yazid da'ifi ne to akan hakan ga anka da ifantar da hadisi وعن عائشة رضي الله عنها أنها سأل رسول الله عن الحمام eh yana shiga bai shiga subhanallahi uku na rage ba ciwon gadin ma bai shiga ko to yanzu dai ai mun samu fa'ida ko to Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi abin da faɗi daidai Allah shi bani lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya abku Allah shi yafe mini shafe cikin zukatanku subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik